نجيب كتشي نجيب بضم النون كوا نون رفع الضمة وفتح الجيم نجيب كوا جيم فتحة وانا الكنية شنيسونا شي عمران بن حسين بن الحسين رضي الله عنه عمران بن حسين وانا يرد الله تدار تبتا أدرسه أن امرأة من جحينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا وتمتد قبيلة جحينة تازوا من الله صلى الله عليه وسلم كان تشكي نزنا وقالت لتت يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم أصبت حدا فأقمه عليه na samu haddi na aikata abin da za a man haddi zala sallallahu alaihi sallama ka zartar da wannan haddi a kai da ka tsaida mun haddi domin in wanku da zunubin da na aikata a na duniya ka Allah maɗaukaki ya kama ni da zunubin da na yi a lahira kuma wannan shine ma'ana haddi kankara ne na zunubin da mutum ya aikata فدعا النبي صلى فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال قال صلى الله عليه وسلم يا aika aka kirawo waliyinta mahaifinta ne mujibincin al'amarinta faƙala sai ce ahsin ilaiha ka kyautata ya zuwa gare ka dalilin mai dalilin tana da ciki kuma wannan rahma ce da hikima ta annabci tana da ciki ka a tsaida mata haddi ya zamanto an yi kisan kai guda biyu wancan an kashe rai na farko da umarni na shari'a shi kuma wancan babu dalilin kisan shi domin zub da ciki da ya kai kwana 120 kisan kai ne ana lissafa shi da kisan kai to barantana ma cikin da ya bayyana فإذا وضعت فأتني بها إذا تحيو تزومن دئتا ففعل وأن ولينتا سيزو دئتا باين تحيو فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها فزال صلى الله عليه وسلم أي أمرني أكل للبئتا تفتا ثم أمر بها فرجمت na mazala sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a shi ta kuma wannan shine hukuncin wanda yayi zina bayan ya kasance katangagge da aure dan mutum a shari'a ta musulunci yayi zina bayan ya taba aure ko da ya saki iya matsayin gwamnati yayi zina to hukuncin shine a jehe shi har ya mutu bai dawo na فقال له عمر sai umar ɗan khattab wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi tun ma salla alaiha sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata salla za a binne ta qala lahu umar umar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi sai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tusalli alaiha ya rasulullah wa qad zanat zuma zala sallallahu alaihi wasallam za ka wa wannan mace sallah bayan ta yi zina umar radiyallahu anhu ya san girman zina ya san matsayinta a addini dalilin haka yake ganin cewa wanda ya mutu da sunan zina aka mai haddi bai cancanta a mai sallah ba baya da wannan gajiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake manzo ne na rahma قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم تبت تاي توبة توبة دزاء عند زاء رربا تتكان متن سبعين نموت نم مدينة دا su. wannan tuba ɗaya da ta yi ta kawo kanta aka mata haddi to ya isa inda za a rarraba wannan tuba ya zuwa mutum saba'in cikin mutanen madina وهل وجدت أفضل من أنجادت بنفسها لله سبحانه وتعالى yanzu ka ga wanda ka samu wadda ta yi wadda ta yi kyauta da ranta ga Allah maɗaukaki inda ta so sai ta koyi in kuma a wannan zamani namu sai a yi ta gwagwarmaya na azur da ciki amma da ta san haɗarin al'amarin kisan kai ne sai zamanto ta kawo kanta na mata haddu rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul hudud قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس وانس بن مالك رضي الله عنهما an samu wannan hadisi daga abdullahi dan abbas da anas da malik wanda yarda allah ta kara tabbata a gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala ta ce lalle maza allah wanda tsirayen allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi ce lau anna libna adam wadiyan min zahabin habba an yakuna lahu wadiyan dace da dai a ce ɗan adam ya mallaki kwari na zinariya a ce iya da kwari cike yake da zinariya na habba an yi kuna lahuwa riya to da kaga ya so a ce ina ma kwari biyu ne yake da shi shi yasa tabi'a ta ɗan adam guri na ɗan adam wannan zuciya batta cika da san ta tara sai kawai kabari sai an ziyarci kabari shi sa Allah madaukaki ke ce alhaqumut takatu hatta zurtumul maqabir neman tara dukiya ya shagaltar da ku har sai da kuka ziyarci kabari kuka mutu walan yamla fahu illa turab ba abin da yake cika bakin dan adam da guri kawai sai kasa sai da aka binne shi aka cika baki ya cika da ƙasa kabari ya rufta ya rike shi ke da wai tubullahu ala man taba duk da haka dan Allah da rahama shi iya gafartawa wanda ya tuba iya ba wanda ya tuba tuba ya gafarta mashi mutafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi a karkashin wannan hadisi al'allama a sheikh muhammad bin salilu uthaymin ya yi tafsiri kala taubatu hiya rujuru min ma'asiyati llahi ila ta'ati abinda ake cewa tuba shine komawa daga saban Allah maɗaukaki ya zuwa yi mashi a biyayya wannan shine tuba sai iya cikin sabo ya bar wannan sabo ya koma ya zuwa bauta Allah maɗaukaki kuma wannan sai ɗauki inaba da ma'anar inaba domin inaba ta yi tauba matsayi tuba kana iya tuba kuma ka kasa rungumar ibada ka bar zulubin da kake wannan ka amma inaba bayan ka tuba kuma sai ka jajabce zuwa bauta Allah madaukaki ana subhanahu wal ma'bud haqqan malai ce domin Allah wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya shi ne abin bauta na gaskiya wa haƙiƙatul ubudiyya ita kuma bautan na a haƙiƙance hiya tazallul wal khudu'i lil ma'bud mahabbatan wa ta'zima bauta a haƙiƙance ita ce kaskantar da kai wal khudu' da dai kaskantar da kai wanda yake da alaka da zuciya lil ma'bud ga wanda ake bautawa amma da menene mahabbatan ana son a bauta mishi wata aziman kuma ana girmama shi cikin wannan bauta tunan anan za mu gane ma'anar bauta ta hakikarce dole ya zamanto wanda za a bauta mishi sai an kaɗaitar da shi da bauta sannan kuma wannan bautar ta kasance ana so ana kan wanda ake bautawa sannan kuma ya zamanto ana girmama wanda ake bautawa cikin wannan bauta فإذا حصل من العبد شرود عن طاعة ربه فتوبته أن يرجع إليه ويقف ببابه موقف الفقير الذليل الخائف المنكسر بين يديه إذن wani abu na rishin da'a ya samu gabawa to ya gaugawa da tuba ya zuwa ga ubangiji shi wa taubatuhu an yarja ilayhi tubar shi shine ya koma ya zuwa ga Allah wa yaqifu bi babihi ya tsaya a kofar Allah madaukaki mawqiful faqiri matsayin talaka mabukaci azzalili kaskantacce alkha'if wanda yake jin tsoro almunkasir bene dai wanda zuciyar shi za ta kare ga wajen Allah madaukaki التوبة واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها ولا التصويف بها توبة واجبتي akai tsaye duk lokacin da bawa yake cikin zunubi ya tuna wannan zunubi ko iya ciki ko ya tuna da shi to bai dace bai yi jinkiri kamata ya yi a nan kai tsaye ya tuba daga wannan zunubi shi yasa mala yace la yajuzu ta'khiruha wala taswifu fiha bai halitta ba a jinkirta tuba kuma bai halitta ba mutum ya yake cewa insha Allah na tuba gobe in Allah ya dace ba na tuba a a sai da marici zan tuba saufa saufa a da sannu na tuba لأن الله أمر بها ورسوله صلى الله عليه وسلم domin Allah madaukaki da manzon shi sallallahu alaihi wasallama sun yi umarni da ita wa awamirullahi wa rasulihi kulluha ala al-fawri wal mubadara abeban da Allah madaukaki yayi umarni haka abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da shi dukkan shi ana zo su ne a lokacin da aka yi umarni ba a san jinkiri والمبادرة أي قوقاوة لأن العبد لا يدري ماذا يحصل له بالتأخير دمي أكي سم تنباوة هي قوقاوة يا أيكة أمرنين الله دمزو صلى الله عليه وسلم domin mutum bai sani ba me zai same shi a lokacin da ya jinkiri da abu fala'allahu an yafja'uhu al-mautu fala yastati'u at-tawbah mai yiwa mutuwa ta same shi kwatsam ba zai a wannan lokaci ba zai iya tuba ba wali annal israra ala al-ma'siyati yujibu qaswat al-qalb domin hallau na cewa akan sabon Allah madaukaki yau kai gobe kai jibi kai gata kai ko da lokaci wannan na gadar da na tilastar da ƙeƙashewar zuciya kuma mutum abu ne wanda yake a rayuwar shi iya iya fahimta haka a lokacin da mutum bai saba wani aikata wani zunubi ba a lokacin da zai aikata sai gaban shi iya faɗuwa iya makarkata idan ya aikata gobe ya aikata jibi ya aikata sai ga kawai abin kamar ba laifi ba ne bayyaji a zuciya shi cewa wannan abu ɓanna ce yake sai a wayi gari a wayi gari zuciya shi kawai sai ta kekashi baya ganin wannan laihi sai zamanto laihi ya koma abin kwarai abin kwarai ya koma laihi wa bu'duhu an Allah wannan sabo da dogewa da lacewa akan sabo da kekashewar zuciya sai kai ga shi yayi nisa ga Allah madaukaki wa dhurfi wa da'ufa imanu sai imanin shi ya rauni domin imani ne na daɗuwa da mene da kyawawan ayyuka imani na daɗuwa da ayyuka na gari na ƙwarai idan mutum ya zama ko da lokacin sabo yake to imanin shi raguwa yake kuma iya ƙara nisa ga Allah maɗaukaki bainal imana yazidu bi ta'a wa yanqus bil ma'siya bil isyan domin imani na daɗuwa ne da biyayya ga Allah maɗaukaki yawan ibada da komawa ga Allah da istighfar wayan usbil ma'siya ko wayan usbil isyan kuma iya raguwa da sabo da mutum zai aikata ولأن الإصرار على المعصية يوجب ألفها والتثبت بها domin na cewa akan sabon Allah na gadar da zuciya akan zuciya ulfuha ta saba da ita wata tabbut kuma ta tabbata da wannan sabo fa inna nafsa idza atadat ala shay sa'uba alaiha firaqu domin rai idan ta saba akan abu ta saba da abu to na wahala akan ta a wannan rai ta rabu da shi duk abin da mutum ya saba ya saba aikata shi to a lokacin da aka ce rabu da shi na da wahala wa hina idin ya asuru alaihi takhallus min ma'siyati a wannan idan ya kai wannan matsayi sai zamanto na wahala akan shi kubuta da wannan sako da yake kullum sai ya ta aikata sako wa yaftahu alaihi ash-shaytanu baba ma'asin ukhra akbar wa'azan mai mata da alai subhanallah iya wannan matsayi sai shaitan ya bude mai wasu ƙohohi daban na saban Allah wanda sun yi girma na abin da yake kan shi da sabo kullum sai zama to wasu ƙohohi ne na sharri shaitan yake kara bude shi قال المؤلف رحمه الله أنا مجانا مالا تقارب قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه an samu wannan hadisi daga abu huraira abdurrahman dan sakar wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace lalle manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin su kara tabbata gare shi yake ya dahaku Allah subhanahu wa ta'ala lalle Allah wanda ya tsarkaka da tawaya daga dukkan tawaya ya daukaka na dariya ila rajulaini iyawa mutane guda biyu dariya yaqtulu ahaduhum al-akhar dayan su zai kashe na biyun ya da kulanin janna kuma dukkansu su shiga aljanna ta hadisi ya zo mazala sallallahu alaihi wasallam na ce al-qatil wal maqtul finna da wanda yayi kisa da wanda aka kasa aka kashe cikin wuta sallallahu alaihi sahabbai suka ce mazala sallallahu alaihi wasallam wannan wanda yayi kisa in ya shiga wuta ai abu ne sananne to wanda aka kashewa yace domin kowanne na kwadayin ya kashe dan wasu ina niyyarsu sai ta ba su mene hukunci na shiga wuta nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bayanin cewa wannan dukansu za su shiga aljanna yukatilu haza fi sabilillah fa yuqtal wancan na yaki ne saboda daukakar da addinin Allah madaukaki kuma sai a kashe shi kafiri ya kashe shi ثم يتوب الله تعالى القاتل sannan Allah maɗaukaki yawa wanda ya kisa gafara wa yuslim sai musulunta fa ya tashhadu shi ma a kashe shi a hilin yaƙi na kowanne ya zama shahidi wancan a lokacin da ya kisa iya kafiri bai kashe mumini ba sannan kuma ya musulunta shi ma aka kashe shi tafakun alaihi wani hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi kalkashin farashi da yake yadda haƙullahu subhanahu wa ta'ala al'allama sheikh muhammad bin salihu usaimin ya yi ta'aliki a nan domin ya kawo an sifa ta dariya ta zo ga allah maɗaukaki zala sallallahu alaihi sallama ya tabbata wa allah maɗaukaki cewa iya dariya sai da kan mutum ya yi harsashe ko ya yi tunanin dariya allah tana da kamar dariya ta mahallin abin mahallin dariya ce wadda ta dace da zatin ubangiji qala fa fi hadha ithbatu ad-dhahr lillahi a cikin wannan hadisi akwai tabbatar da dariya ga Allah madaukaki wa huwa dhahkun haqiqi dariya ce ta haqiqa ba majazi ba ba zancen zance ba lakinnahu la yumathilu dahkil mun makhluqina sai dai bayya kama da dariya abiban halitta dahku dahkun yaliqu bi jalalihi wa azamati dariya ce wadda ta dace da girman Allah dai da girman shi wala yumkin an numathilahu kuma bayyayuwa mu kamantar da wannan dariya ta Allah li'annana la yajuzu an naqula domin bai halitta ba mu ce inna lillahi faman aw asnanan aw ma ashbaha dhalik domin bai dace ba mu ce Allah iya da hanci iya da baki iya da haƙora ko abin da ya kama da dalilin mene ba mu ga Allah madaukaki ba ba wanda ya gan shi barantana wanda ya ga kamar da shi kuma zala sallallahu alaihi sallama da Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi hal ra'aita rabbak qala nurun anna ara ta ga ubangijin kai ce a a ta yaya haske ne ta yaya zan da shi na'am kuma haka Allah madaukaki ya ce wa Musa alaihi salam lan tarani har abada ba za ka gani ba duk a nan dai duniya ba wanda zai ga Allah madaukaki lahira ganin Allah ya tabbata ga mu'minai وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة شنو معنى يكي ضحك ضحك يليق بجلاله وعظمته ولا يمكن أن نمثله لأننا لا يجوز أن نقول إن لله فمن أو أسنانا أو ما أشبه ذلك لكن نثبت الضحك لله على وجه يليق به سبحانه وتعالى inda za mu tabbatar suwa Allah maɗaukaki dariya a kusa fuskar da ta dace da shi wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya ya ɗaukaka bai za ƙana ƙa'idun don mai faɗi zai ce yalzamu min isbati sifatin dahid abdahid an yakuna lillahi mumathilan lil makhluq an yakuna Allah an yakuna Allah mumathilan lil makhluq idan mai cewa ya ce yo ai wannan idan kun tabbatar suwa Allah madaukaki dariya wannan ya tilastar da ya kasance Allah madaukaki yayi kama da abiba halitta wal jawabu ba da amsa akan wannan magana la yalzamu an yakuna mumathilan lil makhluqin kasancewa ya zama tilas wannan ba haka bane ba ba tilas ba ne ba don an tabbatar mai dariya ya kasance ya yi kamanciciniya da abin ba halitta da annan lade kala ya zahaku domin wanda ya ce iya dariya wallabi an zala alaihi ƙauluhu ta'ala shi ne wanda ya tabbatar mashi faɗar shi da ya ce laisa ka mitri shai ƙwahu sami al'abasi mazala sallallahu alaihi wasallam a kasar kasuwa wannan aya kuma shi ne ya ce allah iya dariya ina shi aka sabkaswa Allah na cewa laisa kamithlihi shay'un babu wani abu wanda yake kamancacce ne da Allah na kira ta zo a cikin siyaki ko salo na korewa sai zaman to ya game dukkan abu babu wani abu wanda yake kamancacce ne da Allah wa huwa samiul basir bayan ya korewa kan shi kamancacce ne sai tabbatawa kan shi ji da gani to abubuwan halitta ai suna ji ko suna gani ko sai a ce jinsu da ganinsu irin ganin jin ganin allah ne da jin shi kamar ganin shi a wa ajma as-salafu ala ithbat ad-dhahik lillah fa yajibu ithbatu wannan dukkan manya-manyan malamai tun daga sahabbai sun tabbatar su Allah madaukaki sifa ta dariya kuma dole ne wajibi ne a tabbatar masu haka lau min gairi taharifin ba tare da canza ma'ana wannan dariya ba a ce a ba ta wata fassara daban ko a canza lafazi wala ta'tilin ko a kore mishi wannan dariya wala takyifin ko a ce ga yanda take wala tamthilin ko kuma a kamantar da ita duka wannan babu shi wa huwa dahkun dahkun haqiqi yaliku billahi ta'ala dariya ce wadda ta zamanto ta hakika wadda ta dace da Allah madaukaki a wannan gaba muka kare wannan babi na tauba abinda muka wani daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك